النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin risala muna cikin babu jimalin min alfara'id ko wasu nani alaikum assalam ya ce wa haramallahu subhanahu Allah tsarki ya tabbatar mishi ya haramta akalal malicin dukiya bilbatili ta hanyar barna albatili nan shine alharam Allah tabaraka wata'ala ya haramta cin dukiya ta hanyar haram wa min albatili yana daga cikin barna yana daga cikin hanyoyi na haram na cin dukiyar mutane algazbu kwace sinacin abuna ga hannunka wani mai ƙaryan hali ya zo ya kwata ya lema da gudu ka bi shi in ka kamo shi ka amshi abinka in ba ka kamo shi ba shi kenan ya tafi da shi kwace kwace na fili kwacin gida kwacin mata kwacin dukiya kwacin komi duka haramun ne kun san kwace ko wata addi da ta'addanci abinda 'yan bindiga arewa annan suna yi ta'addanci kaga banditire amda robare da sauransu da haya da kilas waɗannan duk sun shigo cikin 'yan ta'adda ta'adda shine tsallake dokokin Allah wa ta'addi da kuma ta'addi don haka duk kudin da annan 'yan bindigan nan suna karba duka haram ne su karbi masu yawa ko 'yan kaɗan in naira goma an ka ba su haramci wal khiyana da ha'inci ka ha'inci mutum ka ci dukiya ta ha'inci ta kowace hanya wal khiyana ha'inci daɗa inga dukiya inga rayuwa inga iyali inga mi sadda dukkan ha'inci wani to duk abin da ka samu ta hanyar ha'inci haram ne war riba da riba riba shine ƙari asalin kalmar riba tana da ma'ana azziyada ƙari ƙari ko ga kuɗi ko kuma ga ajali karanta ma mutum dubu goma da sharaɗin ƙarshen watan nan ya biya ƙarshen watan nan ba ku samu ba yana son a bari hau wani wata to jinkirin da za ka yi mai ka ƙara mai hau wani wata sai ka ce to dubu goma sha biyu za ka ba su a ƙara mai dubu biyu to wayannan dubu biyu da ka ƙara mai saboda jinkirin da za ka yi mai riba ce cin dukiya ta hanyar riba yana daga cikin hanyoyi na cin dukiyar mutane bilbatili wasu hutu da rashawa karɓar rashawa ko ga mai hukunci ko ga mai shaida ko ga wa rashawa shi ma duk abin da mutum ya karɓa matsayin rashawa to haram ne wal kimaru da caca da tsohuwar caca da ta zamani abinda a caca sadda duk mutane sun ka tara kuɗi wanda duk yayi wani abu sai ya kwashe da nashi da na sauran jama'a shine caca caca duk abin da ka samu ta hanyar caci haram ce walgararu da garari rashin tabbas shine garari kamar misali masunci ya ɗauka kayan su ya ce nawa ka sai uri kaga urin bai kamo ta ba tana cikin gulbi nawa ka sai uri kaga garari ne don babu tabbas ya kama urin garari duk abin da bai da tabbas ka sau kaya da kotono an yi lodi suna nan ta ba su iso ba ce nawa ka sai dila cikin kayan nan ba ya halatta don yana yiwa 'yan kastam su kan musu bisa hanya ko kuma yana yiwa motar ta kama da wuta duk kayan su kone ko ta yi haɗari ko dai wani abu don haka ba ya halatta a sayar da kayan nan sai an kawo ga kaya ga ka gani sai ka saye ka ba da kuɗi a ba kayan to duk abin da koda an kulla ciniki yanzu ba a iya ba da shi to shi ne garari tunkiyarka na da ciki nawa ka sai ɗan bari a haihu ka sani ko ɗa uku za ta haihuwa bari ta haihu tukun ka sai ɗa yana cikin ciki garari ne mun fahimci garari to haramun ne walgishu da algushu algushu shine cuɗanya mai kyau da mummuna in jinsi guda ne in jinsi daban-daban duka dai algushu ne cuɗanya mai kyau jiya mace ta yi abincin saisuwa ba ta da saisuwa ba sai ta hada da na jiya da na yau sai ta tuƙe ta tuƙe a sake mai sai ko kuma ba sai ta tuƙe ba sai ta aje na jiya in ta yi na yau sai ta hada su wanda ya zo sayan abinci ta sa mai ɓungu biyu na yau ɓungu guda na jiya to kaga algushu kenan ta hidda ba a hana sai da na jiya ba amma ta hidda sai daban ga na yau wanda ya zo ta ce wanga na jiya ne in kana so in ya ce yana so sai ta sa mai amma ta sa mai matsayin na yau to ta yi algushu hakan ga masa kwai buga mai kwai sai kwai guda hudu sai ya buga uku sai ya samu hulawa ya sa tana ƙara kumburi ko in ka gani sai ka ce kwai hudu ne alali fulawa ya sami haɗa fulawa da da kwai kaga ba jinsi guda ba ne ko mai abincin sai su wato shinkafa sai ta samu garin masara ko garin fulawa ta sa don ya ƙara abiki duka algushu ne kalton radi ibil jayyid cuɗanya mai kyau da mummuna to shine algushu in jinsi guda ne in ma jinsi daban-daban ne wal khadi'a da yaudara ta kowace hanya kowace hanya kai yaudari mutum ka amshi dukiya to dukiyar nan da ka amsa ta yaudara kamar yan 419 kamar bokaye da sauransu duk waɗannan mayaudara ne ko wal khilaba da daɗin baki da abin da ka samu ta hanyar daɗin baki kana sai da motoci mutum ya zo ka bar shi kawai ka buɗa mai ka taddan mai injin ya yo testin ya jiya amma ka ce motar nan one in town latest kaza da kastama duk daɗin bakin da za ka yi don ruru ta hajarka to wannan shine khilaba haramun ne baya halatta ka ruruta hajjarka a bashi tun da yana da ido yana da hankali ya zo ya diba in ta yi mai koyi ciniki in ba ta yi mai bai ƙara ba gaba muna tare to waɗannan duka hanyoyi ne na cin dukiyar mutane ta haramta duk waɗannan cin dukiya ta waɗannan hanyoyin duka haram ne wa haramallahu subhanahu kuma Allah tsarki ya tabbatar mishi ya haramta akalal maita ta cin mushe mushe shine duk abu mai rai wanda an ka shar'anta yankansa wanda ya mutu ba tare da ya samu yanka ba to ga littafai nan dai bayan ka haka zanna bisa gare su mushe shi ne duk dabbar da shari'a ta halatta a yanke kafin a ci to ya zantan mutu ba ta samu yanka ba shi ne mushe to duk mushe in dai bancin dabbobin ruwa su duk abin da ke rayuwa cikin ruwa wannan ba a shar'anta yanka gare shi ba in ka kama kifi ko da yana da rai ba a shari'anta ka yanke yanka na shari'a ka ka daddace ka sa cikin tukunya a dafa duk abin da a cikin ruwa halan ne da giwar ruwa da da da karen ruwa da dan ruwa mutumin ruwa ka san akwai mutumin ruwa ko dan ruwa shi ake kira dan ruwa rabi mutum rabi rabi kifi don an haka ga mazhaban malikiya sun kace sai a dace gefen mutum a yi gina a turbuɗe gefen kihi za a ci amma annabi ya ce duk abin da a cikin ruwa halanna ko da ya yi gemu a daddace shi ɗaya a sa cikin tukunya a dafa ɗan ruwa halanna sai abin da ba a shar'anta yanka ba ga duk abin da a cikin ruwa an tambaya annabi game da teku ya ce alfil bahari su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alfil bahari ƙala alhil at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu an tambaye manzon Allah game da teku yace ruwan teku mahu tsalki ne sannan kuma duk dabbar da a cikin ta kuma halal ne koda ta mutu mushe ba babu yanka ba a shar'anta yanka ga duk dabbar da ke rayuwa mafi yawan rayuwar ta cikin ruwa ta kai amma wata tana shiga ruwa ɗaya ta hito wannan kaga ba dabbar ruwa bace wata dabbar da mafi yawan rayuwar ta cikin ruwa take to wannan ko da ta mutu mushe don a kifi ko yana da rai ko ya mutu duka a ta ɗaya inda ba lalacewa ya ba a ta a dafa to ina yake shi ne ya ce wa haramallahu subhanahu akalal maitati Allah tsarki ya tabbatar mishi ya haramta cin mushe waddame da jini hurrimat alaikumul maitatu yace waddamu kaga an haramta cin jini in bancin jini ne guda biyu su kan sunna annabi ta halatta muna da anta da saifa kaga ashe asalinsu jini ne amma yanzu ya tahe da jini don ba ganin an taka ce ga jini nan yanzu an ta ake cewa ba ha ganin saifa ka ce ga jini nan to amma dai asalin su jini ne to su dai a jinin da ya halatta amma jini to haramun ne ba a cin jini hmm? to yana yake walhamil khinziri da nama aladai in an ka ce na ba nama ɗaya ba duk abin da jikin aladai haram ne da nama da kice da ƙasusuwa da jiyoji duk abin da aga jikin aladai haramun ne wa ma'uhilla da abin da an ka ɗaga murya ihilali shine raf'us sauti duk abin da an ka ɗaga murya ligairin lahi ga wani Allah bihi game da yanka da an ka zo yankewa can zamanin jahiliya yan za a yankan dabba sai a ɗaga murya sai a ambaci sunan gunkinsu kiristoci sai ce bismil masihi da sunan masihu su yanke to mu ko sai Allah ya ce wala takulu min ma lam yuzkarismullahi alayhi fa innahu lafisqun kakkuci duk abinda ba a ambaci suna Allah ga ya fasikanci ne don haka abinda an ka sharanta mana yan za a yanka sai a ce bismillah to duk abinda an ka yanke da sunan wani abu ba Allah ba to wannan baya halatta a ci wa ma zubiha li ghayrillah da abinda an ka yanke domin wani Allah me abbanbancin biyon ga ma uhilla li ghayrillah bihi da wa ma zubiha ligairin lahi abinda an ka ɗaga murya wurin yanka ne wanda an ka ambaci sunan wani abu wanda ba Allah ba shi an ma uhilla ligairin lahi bi ma zubiha ligairin lahi abinda an ka yake ba don Allah ba abinda an ka yanke don wata al'ada ta jahiliya kamar an yanke shi don kirsimati ko an yanke shi don gudu new year ko an yanke shi don maulidi ko an yi duk dai wani abu da an ka yi yanka don ko an yanke don gumaka ko ku wani boka ya ce a yanki abinda boka yake cewa duk waɗannan abubuwan da anka yanki da boka yana ce a yanki duk bai halatta a ci su at ma zubi haligairin lai duka haram ne muna tare wa ma a ana alamautihi da abinda ya taimaka akan mutuwarsa ta raddin min jabalin gangarowa daga duci dabba tana sama ko saman duci ko saman wani abu ta gangaro ta hwado faɗo wannan da ta yi ta yi rauni raunin da ko a yanke ko ka a yanke mutuwa za ta yi to ga mazabar malikiya ko da an yanke ba a ci kamar yadda Allah tabaraka wata'ala yake cewa hurrimat alaykumul maytatu waddamu walamul khinziri wama uhilla lighayril bihi sai yace wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama wa ma akala sabu sai ce illa ma zakaitu wa ma zubiha ala nusubi wa anta taqsimu bil azlam ila akhir al aya to shine al mutaraddiya wanda ta gangaro da sama zuwa ƙasa ta fado sai Allah can ƙarshe ce illa ma zakai sai abin da kun ka yanki ashe kenan illa ma adraktum fihi hayatan fa fadhabahtum fadhabahtum sai abin da kun ka riske rayuwa gare shi kun ka yanke to in kun yanke sai a ci sai imam mali ya ce a in waɗannan abubuwan wal munkhaniqatu dabbar da an ka makure da wani abu ko giya nan makure ta ko wasu itace nan makure ta ko wani abu nan makure ta ta mutu saboda makara wal wal wal munkhaniqatu kenan wal mutaraddiyar da wadda ta gangaro da sama ta fado ƙasa wannan dihatu haka yake wal mauquza da wanda anka jefa ko da sanda ko da duci ko da wani abu mauquza kenan wanda anka jefa ko anka buga sababbiyar bugun nan ta yi rauni wal mauquzatu wan nadihatu da wanda anka soka wata dabba ta soke ta da kawanta ko ko wani abu ya soke ta ta yi rauni hmm? to wama akala sabu da dabbar da wasu zakoki sun kaci sun ci sun raga bata yi da mutuwa ba to waɗannan duka ba a cin su illa ma zakkaitum sai abin da kun ka yanke kenan sai wanda kun ka iskan madakin gin rayuwa kun ka yanke sai ma malika ya ce to in ya zan da ta faɗo da ta gangaro ta faɗo ko an ka buge ta da sanda ko an ka makure ta ko wasu dabbobi na ci ta an yi mata raunin da ko a yanke ko ka a yanke mutuwa za ta yi to nan ko an yanke wannan yanka bai da tasiri ba a ci haka imam malik ya ce a batta ɗaya ta mutum mushe a ja a kai daji Abdullahi ɗan Abbas da wasu sahabbai da magabata sun ka ce, A'a, illa ma zakkaitum, sai abin da kun ka riska da rayuwa kun ka yanke, duk yadda rayuwar take. ‘Yan an tabbatar da ko da an ka yanke tana da kingin rayuwa, ya za a gano tana da kingin rayuwa, da an ka yanke an ga ta motsa, ko ƙafarta ya motsa, ko jikinta ya motsa, ko ijiyarta ta ƙyafta, ko bundinta, ya nuna tana da kingin rayuwa sai a ci. Wanda ya fi kyawo. wanga ya hike kuma ya daidai da nasi don Allah cewa illa ma zakkaitun zai abin da kun ka yanki hmm? to ka gani to ka ga nan ga wagga matsala yan malikiya ba su biya fatawar imam malik domin in mota ta bugi ba ce aka yi a kawo yuka a kawo yuka ba a yi a yanki a'a ba kawo yuka aka yi ba a bari a gani in raunin ya kai mata yadda ko an yanke ko ba a yanke mutuwa za ta yi to ko an yanke ba a ci ga maliki to ka ganin muna tare da su nan ba su aiki da fatawan malik na fata kun fahimta to na yake ya ce wa ma'ana alamotihi taraddin min jabalin hakan ga duk abin da taraddin gangarowa min jabalin daga dutse a ana ya taimaka alamotihi akan mutuwarsa gangarowa ta yi daga dutse bisa dutse ko bisa wani abu to shi asababiyar mutum irin ta ba a ci sai dai yan an riske ta da kingin rayuwa sai a yi niyya a yanke auwa ƙazatun ko kuma jifa bi asan da sanda an ka jefe ta da sanda ko an ka buge ta asalin waƙaza shi ne ramiyu ramiyatun jifa da sanda a jefe ta da sanda amma mafi yawa sanda ai ba jiwa aka yi da bugu aka yi da ita shi yasa wasu ke fassara waƙaza ɗin nan da bugu an ka buge ta da bugun da an ka yi mata ya yi mata rauni ta yadda ko a yanke ko ka a yanke mutuwa za ta yi to ga mazaba malikiya ba a yankewa amma ga mazaba ɗan abbas da wasu sahabbai malla abokar gumi wannan yana cikin wuraren da ya saba ma maliki cikin raddal azhani ya ce waccan fatawa ta ɗan abbas ta hikyawa a yi niyya a yanke a ci oke wurin farauta ko eh gaskiya to ai farauta daban kuma da gida za mu cimma ba a cin dabbar gida da abin da ake cin dabbar farauta da shi kaga zo mu ba jihe shi aka yi ba madalla to kaga kana jihe akuya sai dai haka mu ka yanke sai dai in ta fanɗare kamar zabo ya fanɗare ya haye sama to wannan an yi an ya sauka ki sauka babu lahi a sa danko sai a ce bismillah a kaɗe shi in ya faɗo da kingin rai a yanke in ya mutu ma a ɗauka ɗaya a ta a gyara a can wannan bismillah ta isa kamar raƙumi ya faɗa rijiya wurin haukata sai ya faɗa rijiya da ya faɗa rijiya ta kai sai bundi ɗaya an kai an kai a ciro shi an haƙasa to ya za a yi mai sai a yanke ta bundin duk inda an ka samu a yanka dai jini ya hito abinda aka so dai a yanka jini ya hito ya zan yankan na shi biyan mutuwa ta asalin yanka nan ga makoshi aka yankewa to in akwai hali in yankan makoshi ya gagar duk inda an ka yanka ga jiki jini ya hito shi kenan ya yi yanka ya yi yauwa to ce ya bashi ɗaya tun da bai amma sai ku diba mina na kai ya zan kuma sai an jima an zo wa'azi a kama dabir eh o waya to mika sa tana kwabewa to mu tafi ya ce wa ma'ana alamoti da abin da ya taimaka ga mutuwa ta yi taraddin gangarowa min jabalin daga dutse mutaraddiyatun kenan auwa ƙazatun koko bugu bi asan da sanda au gairi haku watatta abin da an ka buga sababbiya bugun ya yi mai raunin da ko a yanke ko ka a yanke ba a ci bai rayuwa mutuwa zai yi to nan ga mazan malikiya ba a yankewa sai dai a bashi ya mutum mushe amma ga mazaba qur'ani in dai yana da kingiyar da duk yadda rayuwar take ainiya a yanki kuma a ci waqazatun kaga mawquzatun kenan cin cikin nasin qur'ani abinda an ka buga bi asan da sanda au gairi haku watatta wal munkhaniqati da kuma abinda an ka makure bi hablin da igiya au gairi ko wani igiya ta makure ta shi asabiyan mutuwarta ƴaƴan iskan mata tana daukar da ainiya a yanki amma ga malikiya in ko an yanke ko ba a yanke mutuwa za ta yi to ba a yankewa ko an yanke ba a ci mun khanika kenan ko kokiyar ta shiga tsakanin itace biyu sun kama kure mata waya ta kasa hita duk tana cikin munkhaniqa abinda an kama kure bi hablin da igiya au gairi ko wani ne illa an yaltarra ila zalika sai da inda kawai ake cin waɗannan illa an yaltarra sai in mutun ya bukatu ila zalika zuwa ga wannan kadan mabukaci kana cikin yunwa kuma baka da wani abinci sai shi kalma ita ce kaman mushe ba an ce ya halatta ga wanda a cikin matsuwa ya ci mushe ba madalla wa zalika wannan idza sarat bi zalika inda ba a ci ba a cin waɗannan idza sarat idan dabba ta kasance bi zalika da waɗancan raunukan ila halin zuwa ga halin da la hayata ba'dahu babu wanda za a yi ta rayu bayanai to nan fala zakata fiya babu yanka ko an yanki yankan bai da tasiri ga fatawar imamu malik ita sun kabi amma ku samu raddul azani ku ga bayanin da ya kawo magabatan da ya kawo su dan abbas su abu huraira su wane ne na kusan ko wani gudan su yahi malik tunda malik ba ko almajirin su na ba almajirin almajiran su na to ka gani kuma tasu kaga ta daidai da nassin kwaya da yace illa ma zakaitu sai abinda kun ka yanki kenan abinda kun ka iskan matakin gin rayuwa kun ka yanki to ina yake To, wannan inda ba a cin waɗannan abubuwa da mauƙuzatu da mutaraddiyatu da naɗihatu da ma'akalar sabu bai kawo su ba, in ya zan wa zalika wannan idasar in dabbar ta zamo bi zalika da wannan raunin ila halin ta kai ga halin da lahaya ta ba adabu babu rayuwa bayanai ko a yanke ko ka a yanke mutuwa za ta yi to nan fala zaka tafi babu yanka fi ha gare ta ko an yanke ma'ana yankan bai da tasiri tana nan mushe. wala ba asa babu laihi lil multar ga wanda a cikin lalura an ya kullal mai ta ci mushe ba an haramta cin mushe ba to ga wanda adda wanda ya kai amma wanda a cikin lalura ga yunwa ta kama ka baka da abinci baka da wanda ya ranta ma baka da wanda ya baka sadaka ko kyauta to ya za a yi sai ka bari ka mutu ga mushe sai ka ɗauki mushin nan ka gyara shi ne ya ce wala ba asbabu lailil mulɗar daga wanda a cikin matsuwa ga matsacce an ya kullal mai ta cin mushe waya shi ba ya ƙoshi waya ta zauwa da shi guzuri ya ɗiba ya tafi in matafi ne yana ta yana ci fayanis ta gana an in ya wadatu daga mushin ana nan sai ya cimma gari ko ya cimma gonar rogon wani ko gonar mangwaro to sai yadda mushin ga ya ɗiba ya guzuri ya tafi in ga dukiyar wani to bai halatta ka ce mushe kaɗi ba Allah shi zai biya ne. Shi ne fa'inista gana ana in yau wadatu daga mushen ɗarha sai ya jefar da ita, to in ka jefar wani ya to ya gaga nama nan gyararre ba ɗauka zai yi ba, sai malamai sun ka ce ɗarha nan ma'ana da fanaha sai ya gina ya turbuɗi. Don ka wani ya taho ya ɗauki nama ya kakkaɓe ya ci, bai san mushe ba ne. wala ba asa babu laihi bil intifa'i da yin amfani bijil da hada fatar ta ita wace almaitatu mushe babu dabba ta mutum mushe kamar yadda dabba wata mata da cikin mata akwai wata mata da cikin mata annabi ta mutu an ka jaza akai daji annabi ce law akhastu mai habaha da kun ɗebe da kun rike fatar ta sun inna ha maitatun ai mushe ce sai yace yudhiru halma'u wal qaradu ai da ruwa da bagaruwa suna tsalkake ta dama ba da su aka jima ba ku ɗebe fatar sai a sa ruwa da baga ruwa a je mai ta tsalkaka kullu ma ihabin dubiga faqad dahur duk fatar da anka je mai ta tsaya koda ta aladaita malikiya sun kace amma tsalki na al'ada banda na ibada fatan mushe kun san gyara suka wa annabi ya annabi ya magana sai su yi mai gyaran huska ba san wanda ya sa su ba annabi ya ce kullu ma ihabin dubiga duk fatar da anka je mai duka bai ɗebe ko ce ba faqad dahur ta tsalkaka tsalkin kuma ya zo da shi mutulaki sai sun ce a tsalki na al'ada banda na ibada ana iya yin walki da shi ana iya yin takalmi ana iya yin bel da sauran ana iya yin jikka amma walkin kakka ya sallah da shi ba ya yin agalemi a yi sallah bisa gare shi shi a tsalki na al'ada banda na ibada ba a ibada da shi amma kaga sunan sa wannan kaidan ko to to yana yake wala ba'asa yace babu lahi bil intifai da yin amfani bi jildaha da fatar ta ita mushe dabba yan ta mutu mushe babu lahi a ɗaya bi fata a jeme ko wace irin fata ce can da wani sai a ce bel din nan to ai baka san ko fatan mita ba ko fatan mutunta ko fatan alladaita tunda dai an je mai ta tsalkaka in ji annabi sallallahu alaihi don haka ana sallah da bel din nan wala yi sallah alai amma ba a yin sallah a kai nai kaji tsalkin na al'ada a yi abubuwa na al'ada da shi intifa'in amfanin na al'ada wala yi sallah alai ba a yin sallah wala yi salli ko yi sallah yi sallah ba a yin sallah alaiha aka yanayi akan fatat ko da an je me wallahi ba haka ba a sayar da ita don su gare su hayyan tana nan mushi ba halatta a sayar da mushi ba annabi ya ce fa ga dahura wala ba asbabu laihi bis salati da sallah ala juludis sabai akan fatun zakoki waɗanne irin dabbobi azzakoki eh duk dabbar da adda zaga kuma tana farauto wata dabba to su ne sai ba duk dabbar da adda zaga a niyab kuma tana farautu wata dabba su ne sai ba kamar zaki eh sosai kare yana cikin su ba da yake shi nashi na sigare daban da shi da kyanwa ba yana farautu dabba tun da yana cin musoshi to kamar zaki kamar damisa, kamar kirkeci, wani ya ce kura ba da kura ba, kura na da nassi, tana da zaga kuma tana farauta dabba, amma tana da nassi na halaccinta. Mun yi cikin bulugul maram, an tambaye manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ana dabu'i, a saidun hiya, dabu'u ita ce kura, dabu'u kura. a saidun hiya dabba farauta ce ala na'am annabi ya ce sosai ko ba shi yasa millan Musa ya ce mun ci doki saura kura ba mu kama mu yanke kura ya halatta zaibun da ake fassara kura ba kura ba ce kirkeci ne zaibun dabu yana na hadisi na cikin bulugul maram babin abinci da abin sha ya halatta a ce kura don haka ita tana da nata nasi to duk dai dabba wadda adda zaga kuma tana farauta wasu dabbobi to ita ce su ba yace ina yake wala ba'asa babu laihi bis salati da sallah ala juludi sibaya akan fatar zakoki idza zukkiyat in an yanke zakokin in an yanke in an yanke musu yanka na shari'a amma dai ba a cin su to in ka kama zakin hakwantar da shi ka yanke to babu laihi ka ɗebe fata fata ta kai agalemi to nan ana iya sallah akan ta wa bai'i hakan ana iya sayar da ita ya halitta a sayar wa yuntafa'u ana yin amfani bi sufil maitati da gashi na mushe gashi ya kaso kashi biyu ko kashi uku akwai sha'arun gashi akwai sufun irin gashin nan mai dunkulewa na tumaki mafi yawan waɗanda adda shi da tumaki da raƙon masu adda sufi shi ne ake carpet da, da sauran abubuwa da shi sufi gashi na sama mai dunkulewa sannan akwai rishon shi ko gashi na kwalliya mafi yawa ga tsuntsaye an kai samun rishon eh me suna ne irin wannan gashi kun gano rishon din da nika nufi gashi na kwalliya eh eh eh, eh? tsaya herkaki ok herkaki aka ce mai to to sakwatanci gaskiya ne herkaki kun dai gano gashin da ake na kwalliya bancin ordinary gashi na jikin tsuntsuwa ko wani gashi mai walƙiya to shi ne rishon kamar can ina na ce yaka cewa yaka ganga yawari sau a tukun wari shan wali ba su takawa zalika khair madalla to kaga rish abinda ake kwalliya da shi to tsuntsaye bancin ordinary gashin da Allah halitta musu akwai wani gashi na kwalliya wanda mai walƙiya ne madal to shine rishin to shine ce ina yake wayuntafa'u ana yin amfani bi sufil mai tace da sufi gashi mai dunkulewa mai kamar kada shine sufi ana yin amfani da sufi almaitati na dabba mu dabba in ta mutu mushe in tana su ya halatta a yanke shi tunda ka san shi bai taba jikinta ba saman gashi yake gashi mai tsirowa ga jikinta shi a gashi a shi'irun sha'arun eh to wannan shi ko saman sha'arun yake gashi mai dunkulewa kamar kada to sai a yanke sai a ta yi amfani da shi wa sha'ari a hakan ya halatta a yi amfani da gashinta ita dabba mushe sai a yanke wa mayun za'umin ha hakan ga abinda an ka cire daga jikinta fil hayati lokacin da tana da rai duk ya halatta a yi amfani da shi wa a habba ilaina abinda ya fi soyuwa zuwa gare mu an yi gusala a wanke shi abinda duk an ka cire daga dabba kaga nan ya sa a mai iziya in kuna tuwa mai iziya ce duk abinda an ka cire ga dabba tana raye to mushe ne to amma mai risala ya ce ya halatta a yi amfani da shi wa ma yanzu umina da abinda an ka cire daga gare ta ita dabban mushe ita dabba fil hayati lokacin da take raye duk ya halatta ayi amfani da shi wa ahabbu ilaina amma abinda yafi soyuwa zuwa gare mu malaman malikiya an yi gusala a wanke shi tukun kafin ayi amfani da shi saboda taba jikinta da yayi nan mushe wala yantafa'u ba amfani bi rishaha da gashinta wanda me suna ne kace eh hirkake hirkaki to ba amfani da hirkakinta wala bi karni hakan ga ba amfani da kahonta ita dabba mushe wa azlafi haka ba amfani da kofatunta wa anyabi haka ba amfani da haƙoranta ita dabba mushe waɗannan duka in dabba ta mutu mushe ba amfani da su wa kuri hal intifa an karhanta amfani bi anyabil fili da haƙoran giwa ka san tsada gare shi yasa ake kashe giwaye don a cire to shi yasa ma an kasa doka an hana kashin giwaye wa kullu shay'in duk wani abu min al-khinzir na alade haramun haramun ne komai alade dan nema azamar dabba ba a ci ba a sayar da shi ba a kiwo ne ko kiwon alade haramun ne mm wa qad urkhisa amma haqiqa an yi rangwame fil intifa ga yin amfani bi sha'ari da gashi ne babu lahi a ɗebe gashi a yi amfani da shi. Wa harraman lawa subhanahu Allah tsarki ya tabbatar mai ya haramta shurbal khamri shan giya, ƙalila ha wa kathira ha, ‘yan kaɗan da mai yawa. Ba wai sai wadda ka bugarwa ba, misali, tunda in dai giya ce tana bugarwa, to ko ‘yan kaɗan ɗinta, wani mallami ya ce ko da ka ɗauko allura, kaɗan ɗiga haka abinda alluran nan ta riko ka lasa shi ga halshenka ka sha giya sai a yi ma haddi inda in ka sha katan guda tana bugar da kai to ƙwagi guda kai ka sha giya haddi ya hau kanka ba sai wai ta buge ka ba tunda abinda ka bugar da wani ba shi ka bugar da wani ba wani in ya sha kwalba guda ya ishe shi ya yi maye wani ko ko katan guda yana shanyewa tunda kun ga in ya murai da na saba shan tattun sadda an ka haihe su kaga sai sun shata sun yi maki sai su hau motar na a tasamma a bakaliki a runƙaƙa nukan ban ganin mutum cikin mayan giya in shiga mota ta yi wata rana sai an riƙa su suka shiga motar amma kuma haka za a yi za a yi mata lodi su ja mutane a runƙaƙa eh to to ka gani sai sun sha wanda ya shagi akan ban shiga mota ta yi ya zanganganci Allah ya sawaga to shi ne ya ce wa harramar Allah su ba nuhu shirbal khamri khamr khamr asalin khamr daga khimar me ya khimar ma yi ga ɗabihin ra'asu abinda ake rufe kai da shi wale da rimna bi khumrihinna ala jubihinna su buga mayahinnin su marufin kansu akan tagunonin su bayan mace ta sa riga sannan kuma ta sa khimar khimar shine duk abin da ake rufe kai mayafi kenan kaga daga khamara ne bi ma'ana gadda rufewa Allah subhanahu ya haramta shan giya qalilaha yakkadan dinta wa kathiraha da mai yawanta wa sharabul arabi yawma idan abin shan larabawa ko lokacin nan fadihul tamri cimin dabino da mi suka giya da dabino da inabi da zuma da sauran abubuwa na halal duk zuma duk giya abin da ake yanta da shi halal na in ka lura asali eh ko yanzu ga giyar da aka yi da mi aka yi da masara da dawa kaga waɗanda duk halal na to amma kuma ‘yan an kamishe su giya shi kenan sun zama haram to yace yace wa sharabul arabi yawma idan abin shan larabawa lokacin nan fadihut tamri cimin dabino sai a cima dabino ya ake a cima dabino sai a samu dabino a zuba mai ruwa sai a bashi nan sai yayi kwanaki ya narke to akwai lokacin da yaka dauka ma in kasha sai ya bugar da kai wa bayyana rasulu alaihi salam manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi ya bayyana anna kullama askara cewa duk abin da ke sa maye kafiruhu mai yawa ne min al'ashirbati na abin sha na abubuwan sha faƙalilu da ɗan kaɗan ɗi ne haramun haram ne ko ya sa ka maye ko kai ya sa ka in dai in ka sha mai yawa yana sa ka maye to ɗan kaɗan ɗi ne ko da ƙwagi guda haramun ne ba wai sai kayi mayan ba wa kullu ma khamar al duk abin da ya rufe hankali dama khamar bi ma'ana gadda khimar gida'un wa kullu ma khamar al duk abin da ya rufe hankali fa askarahu ya rikitar da hankali min kulli sharabin daga duk wani abin sha ko menene fa huwa khamrun shine giya al khamru ma khamar al giya ita ce duk abin da ya lullube hankali ko fara ka sha kan bugu to ta zama giya ina fatar kun fahimta wa qala rasulu alaihi salam manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce innal ladhi harrama shurba wannan da ya haramta shanta ita giya harrama bai a ya haramtar da sai da ita wani na ya haramta shanta Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fashtanibu la'allakum tuflihuna إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Umar ya ce, In ta haina ya rabbi, bakinsa nan ba su koma sha ba, to mata yi. Ko da an ka saukar da aya giya gidan kowa akwai giya, sannan ka wadda kasan hura, sakkwato akwai gidan da babu hura, to wadda kasan hura haka giya take gare su. Anas ya ce da an ka saukar da haramcinta da an ka kama ɗauku tulu don giya ana, ana bulbulewa sai da makwararen madina ta zuba da, da ruwan giya kamar an yi ruwan sama kowa ya ɗauku tulu nan da a gida ne a bulbuli shi Anas gidansu ma yana cikin sana'a abu ɗalha al'ansari sai da giya da an ka ɗauku tulu na an ka bulbule shi kenan masu kama kai sun haka kama kai sai dai can ba a rasa ba wani ya sha a mai bulala wani ya sha a mai hadda sun gaji sun ka bari to yana yake wa qala rasulu alaihi salam manzon Allah ya ce innal ladhi harrama shurba wannan da ya haramta shan ta ita giya Allah kenan harrama bai ya haramtar da sayar da ita da shan giya da sayar da ita da twatsa ta da daukar ta dakunta da sabis ɗinta da shayar da ita duka Allah ya haramta. Ko? Wana ha kuma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hani an alkhali ɗaya daga macuɗanya biyu min al'ashir ba na abubuwan sha, a haɗa abubuwan sha biyu a haɗa wuri guda, mafi yawa in suna sa bugarwa, to an hana. Wa zalika wannan an yi hulaɗa ko dai a cuɗanya su inda al'inta ba da lokacin cime? wa inda shirbe koko a cuɗanya su lokacin sha lokacin cime sai a haɗa abubuwa guda biyu waɗanda ‘yan an haɗa su ga al'ada suna sa maye to a haɗa su a cima su lokaci guda a sha don a yi caji an hana koko an cima kowane daban amma da an ka zo sha sai an ka haɗe su sai an ka sha don a samu caji duk dai ba don caji suka waɗannan haɗe-haɗe ba to duk abin da dai ka sa caji to haramun ne giya ce saboda shaidan yana mugun mutum ban san yadda an ka ya kawata musu wai sunsunan hosunan da ka hitowa da cikin salga shi ma yana sa caji ba daga ga mutum ya zo ya aza hanci ne ga hosun nan in ka sha kai za ka yi caji ko kashin kadangaru in ka sa ga ruwa ka sha yana sa caji duk cikin wani littafi sun haka ranto duk aikin shaidan wahayin shaidan ne inna shayatina la yuhuna ila awliya ihim li yujadilukum suke yin wahayi ga waliyansu ka gani haka shalisho shalisho ga wanda aka samu tip jiwa da tip kai in an same shalisho ya damke to shi mutum ka saka kyalle ta yana son sunawa mm a dai caji dole da an sholi haka dai a dai koma baya ko ko bula wagga da aka wanki da ita bula ita ma in an sha ta tana caji eh hetur sha ne aka yi shi ma o shaƙe subhanallah ka gani in dai sharri na ɗan Najeriya duk a har abin da baka zato ɗan Najeriya na ƙwalƙwalo shi an ba su basira abubuwa na sharri na mugunta to mai tafi yasa kaga ƴan an ka zo maka yanzu ba ga alhazzai nan ba to yanzu in ƴan Najeriya sun ka zo da kasan bisa shi haka za a yi musu da da tirib ya taho in dai da Najeriya hoke za a samu wuri a aje ku mutanen Pakistan su taho bayan ku gaba gare a yi musu a yi musu checking su wuce mutanen Iran su taho ko waɗanne ƙasa su taho kuna na kasan dalilin aje sai kun yi awoyi saboda suna zuwa da miyagun abuwa su haɗewa su kai to awoyin da za ku yi nan mai hitsari ya ji hitsari mai jan kashi ya ji kashi ku tushe su don tukun ku shiga musu ƙasa da su kaji mutane su yi ta tsuki a yi ta mai a kawo ido a samu ku in najeriya kenan duk dokar da kasa in najeriya na karya ta duk security da kasa ɗan najeriya da bitin ɗi ne da ɗan najeriya na ta matafi ce yasa ko ina tsoronsu ake yi eh su aje eh akwai malamai Najeriya ai da babban mutum inda ba shugaban kasa kake ko mataimakin shugaban kasa ba ai babu wani recognition da za a baka in ka tai Saudiya yan don gwamna ya ta biro wani da gwamna ai mutum biyu adda recognition ga kasa su president da vice president su ka ana ba su recognition a ba su security gwamnatin za ta saukar da su in dai shuga amma in don gwamna ku ta ai gwamna is like every human being the minister ba su da wani recognition balle malami yuro da malami in ka ga son abin gan malami to malami ne wanda ya ji gishiri irin malla abokar gumi wanda sun san shi wannan suna ba special recognition su ko duk kwara nawa ne duniya amma inda malamin to ai garin ku yake malami makka malami ne malamin kawai in ya shigo birni ko almajiran birni to in ka taimaka ina mallancin ka yake ka don kana mallami sakwato a gani ana ba shi hili duk yadda ya malanci nan haramin makka ko na madina ya wa'azi to shi ba su san malami hake ba annan kirminancin najeriya ai kowa na yi mallamai suna yi da kowa na yi to da Allah ya shirye shi yana yake goro suna tsananta game da goro amma sai kayan mamaki yadda kuma 'yan Najeriya ka shiga da goro kuma mai yawa ka yi mamaki to ya an kai sun ka shiga da shi goro mai yawa kaji har da ƙwaya komi sai suwa aka yi ni giya ɗaya ban ara sai suwa ba maka giya sai dai a taimakwabta a sauta a taho da ita irin na bakin boda da siriya da jordan da sauransu amma don kwaya ga kwaya nan firili cikin garin makka allah ya shirya shemu akwai mutanenmu nan ba su da aiki illa sai su yi ɓanna wasu su yi zina wasu su yi maɗigo wasu su yi liwaɗi wasu su yi sata iyaka aiki kuma mutane akwai masu financing ɗinsu yan sai a biya ma kuɗin jirgi da kuɗin guzuri in ya kama miliyan uku to in ka zo kadda miliyan shida za ka basuwa sai a yi dubulin miliyan shida za ka basuwa in ka dawo ta can ka yi sata yan mace ta ta taitayo karuwanci don su ko Allah ya jarabce su kasan ko ina akwai shaidan cewa in sun kai zina da babbakon mutane za su yi arziki za su yi kaza da don haka suna son zina da matanmu da sauransu da maɗigo da liwaɗi 2009 da mun ka ta yi aikin hajji sadda an ka samu kwamitin aikin hajji sai wasu yara 'yan nijar to gidan da mun ka sauka aiki suka gidan suna ba mu labari sun ka ce ta ruwa sun ka biyo ta sudan sun ka shigo jirgin ruwa sun ka to da an ka zo bakin boda jami'ansu 'yan sandarsu askarawansu da ke abin sun ka 'yan kastam ɗin sai sun ka aishe su ko ka ba da kuɗi ko kuma ka yi kwanaki na inda suke suna liwaɗi da kai kafin su bari ka wuce amma ina liwaɗi ya samu asali jordan jordan da makka ba kamar nan da nijar na ba suna sharing boda ai ƙarai kuwa kuma da ma'aikatan su mai yawa ba 'yan ƙasa na ba duk 'yan ƙasashen nan na mafi yawan askarawan da sauransu ai ba 'yan saudiya na mafi yawa 'yan saudiya sun wuce wannan aiki mafi yawa a gani a gani abu da ya zabban mamaki mutum babu inda ya ka saɓin Allah illa makka kun ba su takare mu waɗannan matan nan takare in suna sai da abinci wata rana muna zaune waɗa ya gama wata ke iskar me yake duk shege hudu gare ki ni nawa gare ni ni shidda gare ni ke haɗe iska kike ke da adda shege hudu ga ɗayansu nan da gani ka saman ga ɗanɗan balarabe na sai a ɗauke su aiki gidan larabawa ko shi mai gidan ko ɗiyan gidan su kama saduwa da yadda ta yi ciki kuma sai su kore ta cikin ta tai can ta haihu ta haihu kuma ta koma samun aiki wani gida haka na sun tare ɗiya ga sunan to to Allah ya shirya da mu in ka ga ta'addancin da suka yi ko kai kana cewa a koro su ko kai kana cewa a koro su abin da bai ma da kyau Allah ya shirya da mu tahi akwai ƙaryan hali ga ɗan adam ka ɗauki fasikanci ka kai makka to Allah ya shirya suwa to ina yake wana ha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani anil intibada daga yin tsime fi dubba cikin shantulla dubba shantali na duma shine shine dubba ya hana yin tsime cikin shantulla wal muzaffati gyandumma gyandama ita ce shantali na duma cikin gyandumma kun san gyandama ko me gyandama shantali na duma madalla to shine dubba wal muzaffati da kuma shantulla na ƙasa daga zaftu zaiba waɗanda an ka shafe da zaiba shantulla ba na ƙasa ba su ake shafe da zaiba ba madalla shantulla na ƙasa su ne al muzaffati to annabi duk ya hana tsime cikinsu to don mi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana tsime cikinsu ya ce wannan ƙir in kun dibi hadisin da bukhari ya kawo wannan ƙir da kuma tsime cikin shantali wanda an ka sassaƙa daga icce akwai shantulla waɗanda ake na itace annabi ya hana tsime cikinsu to sai cikin mi hadisin muslim sun ka tambaye to annabi in ka hana tsime cikin waɗanda cikin mi za mu yi ya ce a yi cikin salaka salkuna sun ka ce to mu muna da yawan beraye salka kwana nawa ta kai bera ka canyewa yace lalle tsime ya tsaya cikin salka to don mi da annabi ya hana tsime cikin shantali na duma gyandama ta duma da shantali na ƙasa da kuma shantali wanda an ka sassako daga icce shi ake kira na kiyar saboda yan an kai tsime cikin waɗannan yana saurin yana saurin kumbura ya bada caji saɓanin yan an kai cikin salka ta fata ina fatar kun fahimta to matahi wani ha alaihi salam kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi hani an akali daga cin kulli dhinabin duk wani abu mai zaga min asba'i na zakoki duk wata dabba wanda ke farauta wasu dabbobi ta ci sune siba to duk wanda adda zaga cikin irin su to annabi ya hana cin su ba a cin su wa an akali kuma annabi ya yi hani daga cin luhumil humuril ahaliya namomin jakunan gida ja humur jam'in himar daga ya yi hani daga cin namomin jakunan gida to kenan na daji ya halitta a ci eh wada khala madkhalaha ya shigo mashiga su luhumul khayli namomin dawakai wal bigali da alfadarai kaga su ma kenan yadda an ka hana cin namomin jakunan gida to kenan namomin dawakai sun shigo da na alfadarai don me liqaulin lahi tabaraka wa ta'ala domin fadar Allah tabaraka wa ta'ala yace wal khayla wal bigala litarkabuha wa zinatan wa eh al khayla wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wazina wa ya khaliqu ma la ta'lamuna dawakai da alfadarai da jakuna Allah ya halicce su ne domin ku hau kuma ku yi kawa yace wa ya khaliqu ma la yana halitta ma abin da baku sani ba to cewa don ku hau ku yi kawa lamul illa tana fa'idantar da hasari ga alamul illa nan ko don mi da Allah halicce su yace litarkabu halamun din nan ta ita ce lamul illa tana fa lamul illa na fa'idantar da hasari yanzu da dauko naira dubu in ci gashi a sai goro yan dole ka tahi ka sau goro naira dubu ka toka ita ce baya halitta ka ɗabi ɗari biyar ka sau masa cikin su ka sai goro naira hamsin ka tahi ka yi umhani da saura tun da nace ga haka sai goro kenan dole goro ɗaya zaka sai naira na dubu labal illa ba ta fa'idantar da hasari don haka da Allah ya ce an halicci dawakai da jakuna da alfadarai don ku hau ku yi kawa to yana ya ce kuma kada a ci Mallah Abubakar Gumi ya ce Allah ya ambaci hawa da kawa don su an mafi girma abin da aka yi da su hawa da kawa wannan bai hana a ci musamman ga hadisai nan cikin Bukhari da Muslim mai jalalai ne ya kawo da ya zo tafsirin ayar ga ya ce dawakai sun halatta saboda hadisin bukhari da muslim ku diba jalalai ne kuma duk mallamin da aka zaga mahiyawa da jalalai ne aka tafsiri amma ba su fahimta mai yana cikin jalalai ne ya ce domin ku hauka ga akwai wani mallami da ya zama nan gidansu dundun yana haya yanzu dokta na ya koma zamfara mallami na amma dan wazifa to lokacin da an ci dokin nan da ya dawo da idi shi bai jima an ci doki ba sai wansa haki ya dawo da idi yana makarkata ina mallan an ce ina cikin gida ce a sallan wani an kasa mallan kaga an kai hunka ci dokin ce haka ka tambaye kaga an kai an ci doki ce ga cikin jalale ne jalale ne ha a babu cin doki cikin jalale in ce to ka dauko in kana jalale ne gida sai ta ya dauko in ce to bude aya suratul nahl aya ta ya budo in ce karanta ya karanta ya ce lahadisi sahihain ya ce na lalawai jalalai ne ga ce mai da lazani ɗaya ce ɗan iza babu ranar ɗaya amma ce mai jalalai ne ɗai shi kenan ka gama da shi ai siyasa ɗaya ce an ka yi amfani da mallamai sai an ka samu wani mallami an ka sa shiga bbc waɗannan hadisai da su billa ya karanta na cin doki hadisai ne mashkukai nakata cikin nau'ukan hadisi akwai hadisi mashkuki da cikin bbc wani mallam ya ce haka na ce aka an mashkuki kam fiye da an ka ba dubu biyar ka te ka soke sunnar manzo Allah kana ahalis sunna dubu biyar na an ka ba hisan nan dubu biyar an ka ya shiga bbc kaji an ka ɗauke mu aka kai majlis record an ka zo an kai da ɗan sanda mai ba da shaida ya zo ba da shaida lauyan mai tambaye shi ya ce matsayinka na jami'in tsaro ka san doka gwargwado ya ce abinda an laifi da abinda ba laifi ya ce ya ce cikin dokokin najeriya ko ta jihar sokoto ko dokokin arewa ko dokokin najeriya akwai wani nama da doka ta ci ga naman da za a ci ga wanda ba a ci cikin dokokin najeriya ce babu to akwai wata doka da ta hana cin naman doki ya ce babu shari'a ta kare ƙarshe dole kotu ta sallame mu an ka yi discharging ɗinmu amma an ka ce ni alƙali ce a ci gaba da tsare ni for my partner security security detention ɗin da aka yi zamanin soja to ni shi an ka yi min zamanin mulkin siyasa security detention ka gani to Allah ya shirya shi mu to mu tafi sai na yake amin amin yanzu ya zan tarihi yanzu muka ba da labari su ba su ko da su yan siyasar da na yi da mallaman da sun ka iza duk ba mai son a ɗauko maganar muka ba da labari mana dariya ka gani zalunci ya ce liƙaulihi ta baraka wata ala liƙaulin laye ta baraka wa littarka buwa an halicce su don ku hausu wa zinatan kuma ku yi ƙawa hawa da ƙawa bai hana ci ku diba raddul zane ku gani sannan akwai hadisai guda biyu da hadisin asma'u ɗaya abubakar da hadisin jabir ɗan abdullahi kowannen su muttafaqun alaihi ne iyakar dai ahli sunna hadisi muttafaqun alaihi ko to da hadisin asma'u ɗaya abubakar da na jabir kowannen su muttafaqun alaihi ne asma'u ta ce an yanke doki gidan abubakar gode abubakar ta kasa abubakar yasa an ka yanke an ka ɗebi nama an haka har gidan manzon Allah an ka ci hadisin asma'u kenan abubakar don wasu suna cewa a ai sanda an ka ta yaƙi abinci ya yi ƙaranci an ka yanke dawaki wurin yaƙi nan gidan abubakar na kuma ɗaya ba a shaida abubakar da talauci ba gode ya ce ta kasa abubakar ya sa an ka yanke kuma an ka ɗebi nama an kai hage don haka in baka ci doki ba gidan manzo Allah an ci doki gidan abubakar an ka yanke an ka ɗebi dokin an ka ɗebi nama yana cikin bukhari da muslim sai hadisin jabir shi ma ya nuna an ci doki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi waɗannan duk muttafaqun alaihi hmm? annan in mun ka diba wasu tafsirai ayar nan ta cikin suratul naml ce inda inda annabi Suleiman wurin dibin dawakai ne da aka jihadi sun ka shagalta sai daga sallar la'asar ya ce rudduha alayya ku dawo da dawakan faɗa misa mashan bisuki faɗa fiƙa masan bisuki ul'anat sai ya kama shafas ma'ana ya sassa yasa an ka sassare su an ka yanki yasa an ka yanki an ka ba mutane sun ka canyi sun ka ci to ka gani to mu tafi da haka wannan dai siyasa ɗaya ta iyaka 'yan siyasa ne sannan mun sha musu kai dole sai sun yi shari'a yin shari'a zamfara na an ƙi mun sha musu kai da wa'azin shari'a to sai sun ka da mallamai su ko daga takaicin mu sai an ka yi wannan gamin kan biza to Allah ya shirar da mu to ina yake wala zakata babu yanka fi shay'in min ha cikin komi duk dabbar da shari'a ta haramta ci to ko ka yanke yankan is invalid yankan bai halatta ta babu yanka cikin komi illa fil humrul wahashiya sai cikin jakuna na daji humrul ahliya jakuna na gida ba a ci amma humrul wahashiya jakunan daji to su wannan ana ci wala ba asbabu lahi bi akali da cin siba'i tsayar zakoka na tsuntsaye zakoka na dabbobi waɗanda adda zagayagai ba a ci ko to zakoka na tsuntsaye waɗanne iri asiba masu farauta wasu da cikin tsuntsaye waɗanda ke farauta wasu tsuntsaye ‘yan uwansu, kamar shahu, kamar shirwa irinsu, to su ne su ba mina tayir, za kuka na tsuntsaye, to babu laihi a ce su, wa kulla zai mikhalabin da duk wani ma'abuci ƙafa mina ha na tsuntsaye, mikhalab wani farce ne wanda ke fitowa, tsuntsaye ba ƙafahu biyu gare su ba. to nan za ga wani farce kamar aka yafa ya hito shi ne mihlab duk tsuntsun da adda wannan mihlab ba a ci ne muna tare madalla to sai mu tsaya nan wa min alfara'id birrul walid walidaini